أمل عليها شركة ذو أمل عليها والمؤلفة قلوبهم
وإذا تولى النساء فمن يسرى إلى الأحرام إن إلى الله وقدوان يؤمن الإنسان والشكر والإنسان والمساجد وحدود الهاتف الإسلام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤمنون وإذا تولى النساء فهم لا تشركون عبادكم ولا تشركون أنفسكم من غيركم ثم أخرجتم وأنتم تشهدون
أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق رأس الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد والألاك وزبير وأبو عبد بن جراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المختوم الحاتم والختم أبو العباس شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سر صاحب الفيلسوف أبو إسحاق باي برهمانيس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وعديدي ومسري وتاج الشيخ الأعظم على بارك الله فيه الكثير خير الشيخ محمد الحارث الجسمي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كسرت في وصفي فإن جمالكم لن يكسر ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna miƙa godiya halaran Allah tabaraka ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya isa ya cika ya tumbatsa ya kawo mu wannan lokaci mai tarin albarka a wannan rana na sha biyu ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya daidai da uku ga watan april 2023 miladiyya a jiya muna kan magana abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam muna magana abin da ya shafi sayyidina rasul sallama da kuma abubuwan da suka sauko a cikin ina zo je ka dauko mun tishu ka je ka dauko mun tishu yana nan za ga arakin shi yana nan a ayoyi da suka sauko a makka da ayoyi da suka sauko a madina da kuma surora da suka sauko a makka da madina to jiya mun yi bayanin gwargwadon abin da allah tabaraka ta'ala ya zubo a hadiri yau kuma za mu shiga bambancin tsakanin makiya da madaniya duk abin da aka ce wannan wannan wannan aya ko wannan sura yar makka ce a makka aka yi ta to za ka ji ta ya take farawa ko kuma menene a cikin wannan sura an fahimta ko za ka ji da ayan take fara magana ko kuma wasu ayoyi ne idan ka ji ko kissar abin da ka ji a ciki to yana gaya maka wannan matsala na makka ne ko na madina jidda na faɗa mana akwai ayoyi wanda suke cikin surar makka amma ayoyin madina ne akwai kuma ayoyin da suka kasance suke surar madina amma ayoyin makka ne na makka ne saboda haka irin wannan suna nan wanda ba su ba ma suna nan so za mu ji gwargwadon abin da Allah ta barka na yassare za a iya mumarasan shi ko za a iya summarizing ɗinsa. bawabi da ya rufe bi makanin makka da wabi da arifu biha almaki wal madini wannan zai bambance mana bambancin aya na makka ko sura na makka da suran madina وما وما يقيد قصة لآدم مع إبليس فذاك مكي إنتما مكنتما مكي إنتما أو فيه عرف كجي كهجي إلا في زغرون فذاك كالله وما به ذكر المنافقين في غير عنكبوتها يعزو لعيبة والفرد والهدود وفيه قيدت غير ذا مردود آه يذكر الناس هنا الضوابط والقواعد مثال للتاجي يا أنبتا أنا سيندك آئدوجي da yanayin yadda za a bambanta lati yumayyizu biha makki min alquran an almadani yanda zaka bambanta wannan makka ce wannan madini wannan ayan a makka ta sauka wannan ayan a madina ta sauka wannan suran yar makka ce wannan yar madina ce shine abin da zai mana bayanin sa a cikin qur'ani mai girma saboda bambancewan za ka iya gane idan ka cika tafsirinsu za ka gane wannan aya tana magana ne da musa kafurai masu bautan gumaka na makka wannan aya tana magana ne da munafukai da suke garin madina tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma musulmai ne musulmai ne amma munafukai ne wannan aya za ta zama maka magana masu imani a garin madina wannan aya ta tana magana akan haddi da kuma a hukunci duk ayan da kana magana akan hukunci da haji da fardan ta kaza da kaza to a madaniya ce a madina a makka babu hukunci sai ka ji rikicin annabi adamu ko da iblis shedan ko da sauransu duka wayannan nan za ka ji su haka amma kuma gurgudan abin da ya zo mana فذكر أن كل ما ورد من القرآن بشأن قصة آدم مع إبليس فمكي an ambata cewa duk abin da ya zo a ƙwar'ani matsalan da ya ɗauki sha'anin kissan annabi adamu a.s. tare da iblis shaidan to wannan matsalar maka ne a maka ne suka wannan abin da ya shafi makka ne ba abin da ya shafi madina ba kazalika kana ma fihi wa kazalika ma fihi a wa kazalika haka nan ma kana fihi hurufu tahji mislu alif lam mim ko alif lam mim sad duk wani arafi da ya shafi irin wa'annan kuraben baki ɗin to mafi yawansa makani makani illa ma wa rasul baqara wa ali imrana fa innahuma madani madaniyatani madinatani kama ta qaddama sai dai abin da yazo a cikin sutul baqara na alif lam sutul sutul baqara da ali imrana wayancan madina ne amma sauran to madina ne ai maka ne ba madina ba ana ana tare da ni yake wa kullama warada fihi lafzun da duk abin da ya zo lafazin da ya kawo kalla kalla kalla duk inda ka yana cewa kalla kalla to wannan gaba ɗayan su aidar fahuwa min makka dukansu daga makka ne duka makka ne ba madina ba saboda haka ya kamata mu gane wannan da kyau dan in ka fahimci wa'annan za ka gane in an ce aya ta yi magana a kanka ba wannan ina so in hale mana ne abin ya zama mana da sauki in muka shiga karatu kawai to za a yi ta zuba aiki ne kawai wannan ayan an faɗe ta ka san aina ta sauka wannan ga abin da suke magana wannan kaza ne wannan kaza ne ba wai kawai mutum yayi ta zuba karatu bai san wannan maki wannan ayan tana magana akan mutanen makka ne a wannan ta sauka a makka ne a hukuncin madina ne sai ka ɗauka ka haɗa ka kwaɓa ka dama kai ta ba mutane Allah ya kiyaye a duk inda ka ji an ce kalla a ƙur'ani kalla kalla to wannan ayan makka ne ba madina ba ayan makka ce ba madina ba ma'ana ayan ta sauka ne kafin hijira kafin manzo sallama hijira daga makka ya koma madina sallallahu alaihi wa sallam wa amma al-madini amma ayan madina fa huwa kullu ma warada fihi dhikrul munafiqina illa fil ankabut ayoyin madina duk inda ka ji sura ana magana akan munafikai munafiki munafiki munafiki to madina ne sai dai abin da ya so a cikin suratul ankabut shine kai ba na madaniya ba aya aya makka ce kasan munafiki yana da illa ba sosai fiye da yadda kike zato duk inda yake zaton munafiki ya wuce nan inda yake sanin illarsa ya kai guri kaza yanzu wallahi ya wuce gurin tunda shi munafiki a lissafin Allah ma munafikin sai ke ko bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu sai Allah ya ce mai wallahu ya shaɗu innal munafiqin lakazibun ko munafikai sun zo gurin manzon Allah ta ce Abdul Salam ai mun yadda kai annabin Allah ne qalu nashhadu innaka la rasulullah ai mu mun shaida mu yadda kai manzon Allah ne wallahu ya alamu munafiqin lakazibun kaga nan kaga musulmai ne kenan ko musulmai ne ba kafirai bane tunda musulmai ne ba kafirai ba ne ayan Allah ta bar ta magana akan munafikai ne ko suran ma gaban sunanta munafikai suran munafikai idza ja'aka al-munafiqun qalu نشهد إنك لرسول الله يا إيقاسكم اليوم su sun ce sun yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne annabin Allah ne amma kuwa tunda sun yadda manzo Allah sallama annabin Allah ne Allah shi ya san annabi Muhammadu annabin Allah ne kaga tunda sun yadda dai baka aka tsira musulunci ba daman ka'ida a yadda da annabi Muhammadu ne ai duk kafiri duk kafircin kafiri ko yana da littafi ko bai da littafi ma'ana ko da mai bautan gumaka ne ko shanu yake bautawa ko ko yana bautawa dutse ko wuta ko wani gunki ya sassaka ya sa ya ce jina shine Allahnsa to wannan mutumin in aka kace idan aka titsiye shi wallahi zai ce maka yadda akwai Allah ko sai yadda akwai Allah amma me yasa suka zama kafirai saboda ba su da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to amma ga munafiki shi yayi da manzo Allah sallallahu alaihi amma munafiki ne ƙarya yake yi ko baka yi saka ƙaryata shi ba ka ce ba musulmi bane musulmi ne annan ma munafiki shi yasa Allah yake faɗa cewa innal munafiqina fi dharkil asfal min an-nar munafiki yan shine shimfidan gidan wutar jahannama sai an dauki munafiki an sa kafin a dauko su fir'auna su amana su qaruna su abi bin halafin ko su abu ja'al alafka akai kaga manya manyan kafirai na gaske kenan duk da duk iskancin fir'auna duk kafircinsa bai kai abu jahal ba saboda shi da ya sha wahala sai ce ya yi imani da abin da bani isra'ila suka imani da shi ya yi imani da allah ko ce al'ana ko kada a saita sai yanzu bayan ka saba wa allah ka ce farko ka bada cewa alayhi salimu ku misra da kai kai ce lakum ilahun ghairi kuna da wani yace ba ne sarkin Misra ba da can ya mulki yayi mulki sai yace wai kuna da wani Allah ne bayan ni da ya tumbanta sai ce fa qala ana rabbukum al-a'la yace ni ne Allah ma madaukaki gaba da ni ne ubangiji kuma daukaki subhanallah to amma da ya ji ya ji matsa a ruwa sai ce yayi imani da Allah da banu Isra'ila suka imani da shi da annabi Musa malamai suka ce sai malaka jibril to wallahi magana wannan ma maganar banza ne wasu wasu suka ce wai sai igila ya watsa mai a baki kai ne ƙara barayin saboda Allah zai iya yafi masa inna Allah ghafurur rahim amma Abu Jahl so tsabaragen kafirci hannunsa ya ɗauka ya sa a cikin wuta ta ƙone sai da ya zama garwaci ya karkaɗe ya zama toka ya karkaɗe ya ce in dai wannan ne in dai wannan ne to ba kowa mai kawai kowa ya komai mu je lahiran ni na tare ma kowa a sa da ni a wutan kowa ya abin da gida ba iskanci mutum da kabarci sa wallahi in sai zuba ma wani bulala sai ya yi ya sha wata dorina a kasan kunne ya fi gani wanzan bai sallama ba saboda ka manyan kafirai aka yi baya ba su ma yadda akwai wani littafi ko a su kawai abauka ba gunki kawai gunki kawai da lata da mannata da su uzza ko Allah ya samu dace saboda haka a dukkan ayan da ka ji an yi maganar munafukai to ayan makka ne sura nan tana magana akan mutanen makka ne sai dai maganar munafukai da ya zo a cikin suratul ankabut shine ba na makka ba kullu ma warada fihi almiras da abin da aka kawo ko matsalan gado wane ya mutu ya bar ya kaza ya bar mata kaza ya mutu ya bar uba ya bar uwa ya bar kaka ya bar kaza ko ko ya mutu ba da ba mata ba uba ba uwa amma yana da kaka ko amma ko ya mutu ba kaka ba uba ba ɗa sai matarsa amma yana da ‘yan uwa ƙila haka dai duk inda ka ji wannan to ana magana akan matsalar fara'id ayatul fara'id kina na gado to wannan madina ne aw ma fihi mashru'iyya haddun min hudud ash-shar'iyya ka hadd al-khamr masalan ko da abin da aka kawo na matsalar shari'a za in mutum yayi kaza in yi in yi sata satan da ya kai rubu'i rubu'u dinari za a yanke masa hannu ko in mutum ya sha giya za a masa bulala zai kai shekara kaza ba a zai yi kwana arba'in ba a karban sallarsa duk sallar da yake ba a karba inda ma zai ce to bari ya sallar masa kwana arba'in da ran da ya zai fara sallar sai ya kira kwana arba'in din kafin a fara karban sallarsa. Saboda duk mutumin da ya sha giya ya shirya rama sallola kuma kwana arba'in shirya kawai get ready duk sallar da ka buga tsalle ne ba karba ba shi yasa Allah tabaraka taala ce wala takarbu salatu wala takarbu salatu antum sukara ko kar ku sanci sallah kuna masu mayi Allah ya samu dace a ko mas'alar mutum ya sha giya ga hukuncinsa ga hukuncinsa duka wannan mas'alar makka ne ai madina ne ba makka ba wa zakara nazim aidan inna hunaka min al-ulama man jaa bi dawabin wa quyud ghayr hadha ka qawlihi ka qawli ka qawlin bi anna ma fihi zikru ko kaman abinda malamai suka kakkawo wasu malamai sun kawo wasu maganganu na rarrabewa da bambancewa da kuma hanyoyin da ake gane cewa wannan makka ne wannan madina in ka ji aya ta yi ce kaza ko ta fara da kaza to wannan ayan makka ne kamar da lake to ya ayyuhan nasu inna ja'alnakum shu'uban na'am
ya ayyuhan nasu inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'rafu inna akramakum inda allahi atqakum ko ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu budurbakum allazi kalakum wallazina min qablikum la tatakun duka dai ya ayyuhan nasu budurbakum allazi kalakum suratul baqara ko ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa haka dai inda kaji an ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu to to wannan ayan a makka ake saukar da ita duk inda aka je ce ya ayyuha nasu ya ku mutane to lokacin ana musulmai ba su da yawa ba da sana ai maganan musulmai khasatan ko masu imani khasatan a mutanen gaba ɗaya ne saboda akwai bambancin ya ba a jin ya bani adama kaga yan adam gaba da ake tambaya ake kira akwai ya ma a jinni wal insi ko mutane da aljanu kaga ba a ware ba akwai kuma ya ayyuhan nasu ko ya ku mutane zallan mutane ake kira anan kaga ba kawo aljanu ba sannan ya ayyuhan musulmi muslimuna akwai musulmai kaga an bambance an cire a cikin annabi adamu an ware wasu ko sannan an sa ba ce duka mutane gaba ɗaya ba sannan an sa musulmai ba iya mutane ba da aljanu ko kai aljani aljanu musulmai ai ko dukkan rauhanan nan dukkan rauhani ai musulmi ne sa'annan akwai ya ayyuhan lazina amanu ya kuma su imani kaga ba su imanin nan na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaji ala ubangiji tabaraka taala fara na cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani ya ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar tsoron Allah matukar tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari karka ku kurra ka mutu sai kana mai musulmi ma'ana karka mutu kana musulmi ba ba ba ka ba ka addini addini kana wani addini da ba na musulunci ba an fahimta ko wala ta mutu na lalawa ta musulmi kar ku ta kuma ta kuna masu musulmai masu imani a Allah ya ga ya faɗi wannan to anan lokacin da wannan aya ta sauka wannan ayar Madina ba na Makka bane wannan ayar Madina ce wato abun mamaki shine lokacin da wannan ayan ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sahabbai sai sahabbai suke tambaya ba suke cewa mun shiga uku ya rasulullah Allah ya tambayi tsoron Allah matukar tsoron Allah kar mu kuskura mu yi wasa a gurin bin Allah tabaraka ta'ala ya lisan amara taqula haqqa tuqati mafi gaskiyar tsoron Allah matukar kurewan tsoron Allah tabaraka ta'ala ko sai ubangiji tabaraka ta'ala yace za ka tafi da wata aya kuma ya lazina mun taqullaha masta'atum ya kuma su mani kun tsoron Allah gwargwadon gwargwadon iyawar shi yasa mafi yawancin umarni zaka ji an ce fa'atu minhu masta'atum wa ma amartukum fa'atu minhu masta'atum haka manzo sallama ya faɗa abin da aka umarce ku yi wannan abin gwargwadon iyawanku me yasa saboda shi yana wasan kura da mutane shedan zai wujiga wujiga da kai duk inda ka kai ga karewa da kamala da cika ai cika ce ɗaya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su baya suna cewa idan la yakhlu ahadin min al-mardi min almaradi illa al'anbiya babu wani wanda ya kubuta da rashin lafiyan ciwon zuciya sai dai annabawa amma kowane ɗan adam shi sa imam al-ghazali yake cewa yin sufanci dole ne wa dukkan musulmi dole ne saboda ne saboda babu wanda ya fi karfi shi ɗan yi wasan kura da shi duk malantan mutum duk ba ma in kira mun barara ne kai ko hausa suna wai masu garda suna cewa an ce malamin ta ko gafaka ne ko ko mata da suke faɗa wannan agargalla ko ku garda kuke faɗa to ba gafaka ba ko kira mun barara ne kai wata rana sai shi ɗin ya zame ka zame wallahi malamai mahafuzai ne ba ma'asumai bane kar ka malami yayi saban Allah ka ce ai malaman suna saban Allah saboda haka nema kuna ba kuma a'a shi malami yayi ba annabi bane yana mahfuzi ne ma'anar mahfuzi yana kokarin kiyayewa ne in Allah ta mike sai mutum ya kubuta ai al-awliya laysu ma'sumun waliyai ba ma'sumai bane humul mahfuzun masu kiyayewa ne ka kiyaye sai Allah ta mike kallon wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana ko saboda haka in kai kokari sai Allah ya taimake ka sai ka kiyaye amma babu malamin da ya zo ma'asumi babu shi babu shi yasa sufa suka ce tun da haka ne to ashe kowa ya kamata ya karje kama ɗariƙun sufaye saboda su ɗariƙun sufaye kullum sai ka yi sigifari kullum sai ka goge yanzu duk zunubanka kullum za ka iya yin zunubi ɗari biyar za ka iya tun ɗaya a rana kai ƙarya ne ba zai yi ba zunubi zalla guda ɗari biyar to tunani nawa kai a rana sai wahala to ka yi istighfari ɗari biyu da talatin in ka yi zunubi ɗari in ka yi istighfari da Allah ya fi maka na dama amma banda fa ka yi sata ka ci kuɗin wani banda kuma a gulma banda gulma shi gulma ka ci naman mutum ne idan kai gulman mutum kai maganarsa baya nan ka zage shi to ka sani kowa ne ai mun gawa ne shi kullum kullum sai ya yi kaza ko kuma wane kullum da riga ɗaya ba canzawa ka gulmansa wane shi kullum zaga wane kaga ya canza riga ka sa akwai wayanda duk wanda ka sa kai sabuwar riga an ga an sani saboda tsabaragen kwakwafi da an san kalar rigunan ka rika gaba da saboda an ka sa ido ko ai maganarsa ko misali ka baka a za a zauna ai wane ai mun gaishe ya shiga guri kaza mun shiga ya shiga talongo ai mun gaishe da wata mun gaishe kaza ko ba haka mutane suke ba wani ai ai ba zai kai ba ai kasuwancinsa kaza kaza kaza yana kaza yana kaza yana kaza to wannan shi wanda kai wa sai ka nemi ya yafe maka ka ci naman wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raban dabino an sha ruwa sai ga wasu mata su biyu suka zo gurin manzon Allah sallama su ma a ba su yi bude baki da dabino sai manzon sallama ya ce bayan kun riga kun kare azumin ku tun da rana suka ce rasul sallallahu ma kuna nashi ma nashi bi shay'an wala na'qulu shay'an ba mu ci komai a manzon Allah wallahi ba mu ci komai mu sa komai ba wallahi sallahi man sallama ya ce ba ku yi maganar wance da wance ba suka ce sun yake fawa za ka aiki ne manzon sallama ya ɗauko tsinke ba su tsinken sakace ko ake cewa ko suna yi sai ga nama nan an fito shi shi na mutum da gaske ne nama su take ci saboda haka kowa iya bakinsa inda za ka gane ya zama tarbinka ne abokin hiranka ko ƙwar'ani ko hadisi manzon Allah sallama kana jin tarbinka ba sai ka yi magana ba sai ka je majalisa ba kafin ka yi magana wani to baka je ba kana gurin sana'anka daga masallaci sai mu gurin sana'anka ko gurin shagonka ko gurin kasuwanci ko gurin kafinta ko gurin goyin ɗinka amma kai ne a can majalisar kai ne yawa ne ba bai zo majalisa ba a sha dariya ba kai kila kana yin abu ne don ka burge mutane kai ka sa su dariya masu salama ce wannan irin wanne wannan abun a shirarin mutum shirari Allah ya kiyaye saboda haka a muna iya bakin mu mu dinga faɗan alkhairi akwai wani sahabin manzon wani tabi Muhammad Jafar bin Muhammad Imam Malik yace wallahi ban taba samun shi sai dai abu abuwa guda uku ba imma musalliyan wa imma qanitan a wa imma yaqra al-Qur'an ko in same shi yana sallah ko kuma in same shi yayi shiru ko kuma in same shi na karatun Qur'ani yace halin su ne shi yace idan aka ambaci annabi a gaban su sallallahu alaihi wasallam in ya fara kuka sai mutane suke gudu sun tashi saboda son annabi Muhammad an tuna masa abin son sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan shine ya lazama ta kula qatfati wala tamutu illa wa antum muslimun ya ku masu imani ku tsoron Allah masu gaskiyar tsoron Allah tabaraka ta'ala kar ku yadda ku mutu face kuna masu musulmi masu imani wannan aya madaniya ce in duk inda ka ji ta yayin lazina amanu aya madina ne illa anna zaka illa anna zaka qaulun marbudun ala sahibihi wala yaltas ilayhi sai malamai suka ce a'a wannan maganar da aka ce lazina amanu duk inda ka ji yayin lazina amanu aya makka ne a wannan ba haka bane an mayar ma mai magana maganar sa bai inganta ba bai tabbata ba haka din saboda haka ba lallai ka je ake yayin lazina amanu ka ce wannan ai kawai na madina ne a ba haka bane malamai sun yi sabani a kai suka ce malamin da ya faɗi wannan magana an bai masa da maganarsa yazkurun na zuhuna ma na zama alqur'ani fil hadar in za mu shiga a abubuwan da suka sauko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ayoyin qur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a gari ba yayi tafiya ba ma'ana yana halin gida zaman gida ba halin yaƙi ba ko tafiya an gane ko alhadari wa safari na bambanci ayoyin tafiya da kuma ayoyin da suka sauko manzon sallama yana majlisul munawwara sallallahu alaihi wa sallama ko makasul mukarrama ba halin yana tafiya الهدر واجب كثيرا والثاني كالتقوى وليس البر آه مثال للتاكي ينا سوى فذكر أن ما نزل في الحضر أمثلة كثيرة واضحة مثالا أبو بن السسوكو أين السسوكو ومنزل السلامة النبي صلى الله عليه وسلم ينا جدا ba ana tafiya ba ko halin yaƙi ko wani makamancin haka yace bayanai ne masu yawa wadihan masu yawa ne la ta hasadu ila misal ba sa da bukatar masu yi misali kaza misali kaza wa amma alladhi a wa yace wa amma sani amma na biyu allazi ay allazi anzala fi safari fa misalu qawli ta'ala fi suratul baqara amma ayoyin da suka sauko annabi sallama yana halin tafiya baya gida yana halin tafiya ba gida yake ba yace suna nan da yawa ai suna nan masu yawa su din ma misalin abin da ya sauko ya zuwa cikin suratul baqara wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa wa yana cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah na'am
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
ubangiji tabaraka ta'ala yana fada cikin sura bakara cewa wato ku yawan turja'una fi ila Allah ji tsoron ranan da za ku koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la yuzlamu sannan kowane rai za a kawo mata abinda ta aikata imma khairan wa imma sharran ba za a zalunci wata rai ba kowa abinda aka kaga an bashi aka bijo masa da shi to abin da ya aikata ne ba za a taba kawo masa abin da bai aikata shi ba duk abin da baka yi ba bara a kawo maka shi abin da kaga an kawo maka a littafin ka to ya da wani kai ne kai idan baka yi ba ba za a kawo maka ba ba za a taba kawo maka abin da baka yi ba saboda haka ya kamata mu gane wannan Allah tabaraka taala ya taimake mu yace al-aya nazalat bi mina wannan ayan ta sauka amina ne amul hajjatul wada'i lokacin da manzon sallama yayi hajjatul wada'i kaga ba a gida yake ba ya tafi aikin haji ne sallallahu alaihi wasallama amina ta sauka ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi ba wa kazalika qawluhu ta'ala haka nan fadin Allah tabaraka taala kaga mina ɗaya daga cikin rukunai na hajji ko duk wanda ya yi arfa ya dawo daga musdalifa zai dawo ya kwana amina amina ake kwana a nan za a cire harami za a dawo da kayan gidan sauransu wannan ayan ta sauka ne a mina ranar da aka yi wada'i a wannan ayan bakara sannan har yanzu akwai wata aya daga cikin bakara wanda Allah tabaraka wa ta'ala cewa walaysa albirru ko walays na'am bi an ta tilbi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa na cewa laysal birru wata ruwa wata kira ana cewa laysal birra wata kira ana cewa laysal birri duka akwai kirawi akan haka nan bi an tatul buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa wa tul buyuta min abwadiha ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ba biyayya bane ba bin Allah bane ba da'a bane wa Allah tabaraka wa ta'ala ku zo gida ku shiga ta bayan gida wannan wa yas'aluka 'anil ahilla qul ya ba'at lil nas wal hadko wa laysa al birru bi tasbuta min zuhuriha walakin al birru man ittaqi a larabawa su zo suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 'anil ahilla akan jinjirin wata ya jinjirin wata yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace albirra a jinjirin wata alahilla ya mawaƙi linnati wal hajji lokaci ne shi jinjirin wata ganinsa ai lokaci ne ba wai haka wani ga jinjirin wata ba a'a shi lissafi shi watan musulunci lissafi wani ya mawaƙi linnati wal hajji lokaci ne mutane da aikin haji kaga an gama maganar wata aikin haji ai an gama maganar jinjirin wata na azumi sai aka fito akwai lokacin aikin haji sai fito ba biyayya bane idan ka dawo daga aikin haji ka zo gida akwai wasu mutane a larabawa kabilan kabilan hins hinsu kabilan hins idan suka ba su cire harami ba ba sa shiga gida ta kofa sai dai su tsaga bango su fasa bangon su shiga ta bayan gida Allah ta barka ce ba biyayya bane wata rana wani ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sallama ya shiga cikin gida ba gidan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama da harami a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo sai makale bai shiga ciki ba wasu sallama da ya fito cewa wani ya ce ayyar sallama ai ban ci da harami da shi sa ban shigo ba sai annabi sallama ya ce wace maka sai an cire harami ne ake shiga wace maka sai ake ba haka ne an fahimta ko suka ba biyayya bane ayi wannan sai shi biyayya shine ka ji tsoron Allah tabaraka ta'ala a a a shi bin Allah tabaraka wa ta'ala shine gaskiyan biyayya shine gaskiyar bin Allah tabaraka wa ta'ala idan za ku zo gida to ku zo gidaje ta kofar gida ba wai kawai mutum ya shigo ta bayan gida ba ya yi dira ko ya shiga ta katanga ko ya zo ya fasa ɗaki saboda shi ya cire harami da sai ya shiga kafin ya je ya cire harami kafin zai shigo ta kofa a ba haka bane wayannan ayan duka ita ma ta sauka ne a hadisul wada'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaga duka wayannan madaniya ne wai ma anzala fi hajatul wada'i qawli qawlihi ta'ala fi suratul baqara da abin da yazo kuma har yanzu a a fi suratul baqara har yanzu still akan hajatul wada'i da wanda ta sauka a hajatul wada'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ita ma makka madina ne ba makka ba wanda Allah ta ma'ana ba madina ba kai ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana halin tafiya manzala sallama yana halin tafiya ba a gida ba ba muna maganan ayoyin makka bane da madina yanzu ko muna maganan hadiriya ne da safariya a Allah tabaraka wa ta'ala faɗa ta wata kazu min maka wata kazu wata kazu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan shi ma duka wannan manzo Allah sallama a gurin hadisul wada'i ne wannan ta sauka kaga duka waɗannan ayoyi sun sauka ne a halin annabi sallama yana halin tafiya ko suna halin tafiya ba wai a'a manzon sallama yana kwance a gida bane ko yana gida ko yana gurin a'a yana tafiya ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana safariya da hadriya ake mayyazewa nan وقوله تعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
Allah tabaraka ta'ala ya faɗa wannan aya mun faɗe ta a baya can a wanda ayan Madina ne ba ayan Makka ba wannan ayan ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikin haji kuma a Arfa ta sauka kuma ranar Juma'a Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addini inji Allah tabaraka ta'ala addinin ku yau ya cika kuma na na cika muku dukkan ni'imomi da kuke da bukata duk wata ni'ima Allah tabaraka ya cika ta sa'annan yace na yadda muku addinin musulunci shine addini duk wani addini ba da musulunci ba ba addini bane a wurin Allah tabaraka wataala sabai da wannan ayan ta sauka a wasu sun gane abin da ayan take nufi wasu ba su fahimci abin ba wanda suka gane suka gane cewa annabi sallama ya gama isa da sakon Allah tabaraka wataala wa fatin annabi ya kusa sallallahu alaihi wa sallam ɗaya kenan wasu har sun sai ƙara ganewa cewa to yanzu da bai samu nutsuwa da kyau ba ya nutsu Allah ya yarda da musulunci shine addinin da yadda abauta masa shi duk wani addinin da mutum ya shiga ba na musulunci ba to ya sani ba addinin Allah bane ba addini bane a wurin Allah so ki burutsu ne kawai ake yi saboda haka kamar da na faɗa baya ba suna gane ta wannan aya ba tana nufin cewa daga nan ba za a sake wani aikin alkhairi ba an kulle ai Allah ya cika addini akwai kasa akwai wasu da suke cewa wasu wawaye mutane so kai mara ce cewa ai dariƙar tijaniya da yazo ko salatul fati da aka kawo a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a a a shehu tijani bai zamani da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1150 ya za a ce ya samo dariƙan tijaniya ya kawo kaza kaza kaza kaza kaza wannan addini ba addinin musulunci bane kayya kayya kayya kayya kayya ana rama da aya mu kai su wutan jahannama kaga hauka ne wannan ko ba haka bane sai a tambaya mai dariƙan tijaniya ne wai wai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ta kore wasu suka sauko lauka daga fara ne a ƙur'ani ta ƙori fakul suka fara bakon lauka daga fara da su zama alaikum da ramu duku bi amwali wa banna wajen lafiya ta wajen kuma harama da kuma lafiya lillahi wa ƙara ta ƙori a fasabbi bi hamdi rabbika wasu suka sun lauka na tawaba ta ƙori fa suka sun matubu ilaikum imatu kuma tana sana a ƙur'ani duka ta ƙore su ne to ai istighfari to babu istighfari ne a cikin ƙur'ani babu shi to ashe wanda ya fahimce shi a haka bai fahimci addini ne sannan a yau kamar da kuma ta kori Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum a Qur'ani ne ta kori alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa ne ta kori kullu nama annahu la ilaha illa Allah ne ta kori su a Qur'ani to ba la ilaha illa ba shine ɗan dariƙa suke karantawa ɗari uku ba kullum ko اليوم أكملت لكم دينكم تاكور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما قرآن باب شيكنا يا صوت العذاب أنا جاي مكة إن الله وملائكته يصلون على النبي نعم إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعم فسبح بحمد ربك فسبحوا بحمد ربك واستغفره لذنبك نعم نعم نعم فقال إنه كان توابا سورة النسر فسبيل ذلك وسبيل لو كان توابا فسبحوا بحمد ربك إنه فسبحوا بحمد ربك واستغفر واستغفره إنه كان توابا فقلت- فقلت استغفر ربكم فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بارك الله في الله وقارا لا ترجون لله وقارا duka wannan ba ayoyin Qur'ani bane to ta kore su gaba daya to ai abin da ke cikin dariƙan tijaniya kenan shine kawai istighfari salatu la ilaha illallah babu wani sabon abu wanda ya saba wa aliyau aliyau ma akamaltu lakum dinakum babu shi babu idan mutum ya ce lokuta ne a to ai shi shehu tijjani nasa ya ce da izini sai an maka izini in ba maka izini ba baya daga cikin baka cikin dariƙa suka ce Allah ne ya fara izini fatlak ya dami rabbi kalmatin fata ba ne fatlak ya dami rabbi kalmatin na'am wannan ba Allah tabaraka yake nawa annabi Adamu talqinin wasu kalmoma ya tuba da su ba kuma yana faɗa na cewa fal mulki yati to kaji me Allah ta barka ya faɗa ce fal mulki ya ta zikira da za mu laƙanta maka qur'ani zikira din qur'ani ne ba laƙani ba izini ba ne laƙanawa izini ne ko suraka shi ma inda samu izinin kenan duka cikin qur'ani duka da bai fita a cikin aljama a kamar lakum dinakum ba bai fita daga ciki ba to ai na kusa da lokuta lokacin lazumin safe lazumin yamma ga zikirin juma'a ga wazifa ina ku samu lokutan su abu mai sauki Allah ya ce wasu rabaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jari min alqawli bil gudu wa la tanamtu kamil gafilin ba gudu wal asal shine lokuta ba to Allah ya ce ka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala wasu rabaka fi nafsika ambaci ubangijin ka cikin ranka kai a boye ba a bayyana ba Allah lazimin safi a boye ake ko a bayyane a boye ake yi lazimin ba Allah asar a boye ake yi kai kadai kuma Allah ya ce kuma kana mai kaskantar da kanka har aka ce ma ka mi ka kalli gabas in za ka yi lazumin da tsarki a jikinka tadarru'an wa khifatan wa dunata almal qawl bil gudu wal afa wai dan ne wala takun min al ghafilin karka zama daga cikin wanda suka rafkana suka manta da Allah tabaraka ta'ala ashe duk wanda baya irin wannan askar din rafkananne ne ya manta da Allah tabaraka wa ta'ala wala takun min al-ghafil kar ka zama cikin gafalallu haka Allah ya faɗa a Qur'ani to me rage kaga lokutan su kenan sai zikirin juma'a Allah ya faɗa cikin juma'a fa idza qudiyat as-salatu
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
kaji wani kama ya kala ta yi da ya fa za ku da salatu fantasa salatu rabbul musalla waskuru la ta salatu tufu fa idza qudiyat salatu fantasa fil ardi idan ku da salatu ku watsa bayan kasa wabta guru fadla ku ne wa fadla Allah tabaraka taala sai ce bayan kun nema sai ce waskuru la kaseeran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa ko da za ku samu babban rabo amma shi a ka'idan Allah idan ya ce kai to ba wai za ka ce da Allah bane a za ku samu babbar rabo in kun yi shi ne ai ba irin sallan juma'a kowa ta barkan kasuwancin sa ko daga can sai a dawo sai ka ji Allah yana yaban wa'anda suke barin kasuwanci za su ambaci Allah tabaraka ta'ala ko a rijalu la tulhim tijaratu la bai'un an zikrillah ko rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ashe abin ba a sama bane kawai ashe duka abin da ake yawo ana kallon wani abu don a rusa mutanen Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba wa ƙur'ani ko kaɗan ba wannan tsuran ƙur'ani aka baka kana cewa baka da baka ta cika wuta ba hadisi bane bala nakara mu binci isnadi ko da ruwaya wa ya rawaito isnadi ya matanin hadisi yake a binciki rawi da da musna isnadin hadisin da kuma inda aka karbo hadisin hadisi hasan ne hasan ne a sahihi ne hasan ne da'if ne marfu ne mursal ne maquf ne mawdu ne duka baka isa ka kawo wannan ba qur'ani ne lati bil badl min bin layli wala min khalfi kana karyatawa ka kai kanka wuta ba Muhammadu Awul za ya kai ka ba. Shirin magana ya ƙare. Kaga ashe idan mutum ya shiga ruɗani shi ne daman yana ruɗe ne. A ruɗe daman yake in kaga mutum ya shiga ruɗani irin wannan. Allah ta bar sala da ta damu. Saboda haka alema kamar lakum ayoyi da yawa sun zo baya har sura ma na musamman an saukar ko bayanta suratul nasr ma a baya ya sauko bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum ko wanda tsakaninta da annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima sallama kwana 80 ga wayan da tsakanin sa sallama kwana 50 wasu ma ba su ayoyi duka sun sauko a baya saboda haka shi addini game da nake faɗa kullum ana ɗauka a gaban masu shi Allah ya samu dace wa qawli ta'ala fi suratul ma'ida wallahu ya'tukum nas na'am والله يعصمك من الناس
Allah tabaraka wa ta'ala yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sauka ne a a zatin raqa wanda a gazwatu banu anmar ta sauka kaga ayan ana halin tafiya ne ana wurin yaƙi ana halin yaƙi ne sai Allah ya ce wa annabi Muhammadu wallahu ya asmuka minan nas Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ka ya isa maka daga sharrin mutane wannan kazu wani ya sami da rubutun sha sai ke mun tambaya waye wani sun ce babu kyau sai da tunda su sun ga babu kyau shi kenan sai je su jika ma pandol kai ta sha ila ba Markus ne da Emeka suka hada suka yi shi wannan kuma tawada ne aka rubuta a kan allo ana sha a wanke da ruwa a sha Allah wanne ne ya kamata ya zama halal da wanda baka san a ina ya fito ba su panadol su menene sunan su su ku kira musu sunan suna sunan magunguna na ruwa da na kwaya ko da ake sha na haɗiya da Allah wanda ya yi su waye ne yana kallon gabas da ruwan ne aka jika dukkan wani magani dukkan wani maganin asibiti akwai alcoholic a ciki me alcohol ba giya bane za ka rubuta rubuta non alcohol idan abin da ya halatta a shani ka kawai mutum ya tsaya abin da ya fahimta wallahi a cikin nasi idan mutum yana karantawa insha Allah Allah zai tsare daga karin mutane zan ba da fa'ida saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka rubuta shi kafa ɗari biyar da arba'in da uku insha Allah ko da san mu ne a jikinka ka wanke ko ka ko ka tofa a ruwa ka sha ka shashafa a jikinka insha Allah Allah zai takaita shi albarka annabi Muhammad kuma ana wuridinsa Allah ya samu dashi wannan aya ta sauka ne a gazwat tabuka banu anmar kaga aya ce safariya ba hadariya ba ana halin yaki manzala sallama suka saukar masa da wannan aya alayhi salatu wassalam a wa qawli sufil baqara kamar da Allah tabaraka taala ya faɗa cikin sufil baqara wannan aya ita ba ta sauka ne a makka amma a halin tafiya na'am آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أهل من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ubangiji tabaraka wataala ce amana rasul annabi muhammadu annabin allah ya yi imani da allah tabaraka wataala bima unzila ilayhi abinda aka saukar masa na qur'ani da musuluncin da aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya na zata amu fatih makka wannan aya ta sauka ne lokacin da aka yi fatawa makkata a manzo allah sallallahu alaihi wa sallama ayi fatawa makka kafin fatau makka musulmai ba sa iya shiga makka saboda tsan da ke ciki amma Allah ta baraka da tashi sai bawo ma manzala salama nasara yana faɗa a wani sura daban yana cewa laqad saraka lahu rasulun ru'ya bil haqq laqad na الله ورسوله ru'ya bil haqq لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلكين رؤوسكم
Allah tabaraka ta'ala ya faɗa wa manzon sallama wannan wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki ya ganci a mafarki wayanda suke cewa ba a karban abu daga mafarki jahilai ne wallahi zai yi zuɗin wannan kalmar haka saboda fatahu makkata da aka yi Allah ya nuna wa annabi Muhammadu a mafarki laqad sadaqa Allah rasuluhu ru'ye bil haqq haka Allah ya faɗa a Qur'ani haƙiƙa Allah ya nuna wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ru'ya na gaskiya za ku shiga makka ba kwa tsoron komai ba a shayin komai za ku shiga saliman ghaniman ba a tsoron kowa an gane ko saboda haka kaman yanda annabi Allah tabaraka annabi Yusuf yake faɗa ya abati ni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin ai na gani sai a abubarki sai baban yace la taqasus ru'yaka ala ikwati fa yakidu laka illa ko ba ka bane da yazo aka zo gaba da aka tare yace menene haza tawilu ru'yati shi ne fassarar mafarki na da ne shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajdi ko ni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsu wal qamaru wash-shamsu wal qamara ra'aytuhum li sajdi to kage da mafarki ne gani annabi ibrahim shi ma ya ga abu a mafarki ko ba haka bane ya ga an nuna masa cewa yanka ɗansa ko a Allah tabaraka ta'ala ya faɗa wa sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam cewa annabi ibrahim yake gaya wa ɗansa ya ya eh ayan nan Allahumma salli ala inni ara fi manami anni asbahuka ko na mutum farkon aya farko ma za tara abin da ya faɗa ya ce ya ɗana na gani ina yanka ka a cikin mafarki sai ce ka aiwatar da abin da ka yi satajiduni in sha Allah sabiran minas sabirin kai afwan satajiduni in sha Allah minas sabirin da aka sarki masu haƙuri duka da mabanci amma ga annabi ibrahim sallallahu ya kamo ɗansa ya zo yana ta zizara mai wuƙa ko sai ya yanka ko Allah ya ce wa fadina bi dhikrin azim sai muka bace da abin yanka da girma duka a mai gani a mafarki sallan da kake yi sallan da kake wasu malamai ma wasu malamai sun ce a mafarki manzon Allah sallallahu alaihi ya karbo wai ba ru'yatul ayanan ne ba ya tafi bane mushafatan ayanan la manama saboda wasu sun ce mai aqidan cewa ba a karban abu a mafarki saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba wa shehu tijjani tariqat tijjaniya ya ga annabi Muhammad mafarki duka wannan ce dalilin kawai na uguwa ko cewa ai ya gaishe a barki ya za a yi ana ganin mamaci ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ka ji mamaki sai ka yi mamakin mutum kamar malami ya manta dukkan qur'ani da ake magana kissan ma tafiya ko subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir sura na musamman Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa Annabi sallama yayi Isra'i da Miraji ya je ya ga Rabbul Izzati ko to da ƙarshe dai duka annabi sallallahu alaihi wasallama an bashi abubuwa kaga wannan duka mananiya ce buɗe makkan ma da aka gani wata makkatan da aka yi gaba ɗaya a mafarki aka nuna wa alisu kana sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi ru'ya da saboda dan shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce na ga annabi sallama ya bani ɗariƙa a zahiri ma ya kazatan wannan babu iskali a kansa saboda annabi sallama bai ga annabi Musa bane ra'aitu Musa yusalli fi qabrihi ko a zata ruku'i was sujudi ko na ga da Musa da sallah a cikin a cikin ina cikin kabarinsa ha kuma ya je ya ja sallah duk ba su mutu ba to raye ba ganin matacce kenan ya gansu ana a a a a a a a kabarinsa yana sallah kuma ya je za su sallah a can to wai ana sallah ruhi zalla babu jiki ne sai da jiki ake sallah ko ruhul mujassad to haka in ya halatta annabawa annabi Muhammadu ya gansu ashe bai a zahiri ko Annabi sallama ya gaya mana cewa ya ga annabi Adamu a sama ta ɗaya ya ga annabi Isa da annabi Yahaya a sama ta biyu ya ga annabi Yusuf a sama ta uku haka ya ta bayani tun har to ya gansu da ruhinsu ne a mace ko kuma da ransu har suka yi can je ka dawo da annabi Musa ka je ka da ka je ka ce Allah ya rage sallan ba za su iya ba al'ummanka laqad alatu bani isra'ila ashadda mu'alajatan ko ba su tun ba su iya ba al'umman sa ba za su iya ba ka je a rage sallah an ba da sallah sun aka yi ta ragewa da dawo biyar biyar din ma yanzu wasu sai Ramadan ake yi ko ba ka bane shi sa ranar nace a ƙaro butoci saboda wanda ba sa yi ma za su dawai kar a yi ta layin jiran buta ko a da yanzu ba wasu yi butoci amma kuma zai shigar da abin nan da Allah masu ɗaukan buta masu shaguna kusa su yi haƙuri su dinga dawowa da butoci butoci suna kasa bayan an zo yin alwala a taimaka don manzon Allah na Allah ne kayan masallaci kayan Allah ne butan da bai wuce ɗari biyu ɗari uku ba ka siya mana akar masallah in kana so dole sai ka alwala a shagonka ka daina ajiyewa a gurin a dawo da shoci a balance samu yanzu ka duba hutun da aka ce annan guda nawa salisu ya siyo kuma an ƙara ƙaro wasu amma yanzu ga butocin an ƙara sun ƙara raguwa so in an ƙara su lafiya ƙara sai an ce an ƙara sai ma haka ne to a ja hankalin su kawai ko dan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ai ba a mutum fatan bare shari'a ba saboda haka Allah ya dace da mu Allah ya sa mu dace saboda haka da Allah ana haƙuri ana dawowa da shi ko ka zuka yaro nan ko kuma in kana son da za ka yi amfani da shi a can ko ka saya ko in kai ka dawo da shi ko more better ai an ci baya kan so tunda ana ta ci bayan har kafa ma yanzu ba baya ma har karshe ya ana ci yanzu saboda haka bai dace ba a dage da Allah masu daukan buta a tafi da shi shaguna a yi hakuri idan kai alwala ko da shagon ka na kusa haraba masallaci in ka idar ka dawo da shi shikenan Allah ya samu dace Allah ya amfana da mu saboda haka a muna magana akan mafarki ko a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake marra ani fi manami fayrani haqqan shi Allah ya tamassalu bi hadisi cikin bukhari muslim ya rawaita cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da ya gani a mafarki da sannu zai gaini kiri kiri ibn hajar yace a cikin fathul bari yace ko da fi akhiru ramakin ne sai kaga annabi muhammadu wallahi kafin ka mutu ko da daidai za a zara ranka wallahi sai ka ga annabin iri-iri da siffarsa na annabi Muhammadu. Iri-iri sai ka ga manzon Allah kafin ka koma ko da daidai za a ɗauke makaranta to sai ka gani kafin ka koma ga Allah. Ita malaman shi ta cewa a wasu ce a ya kazata din nan a lahira ne za a ga manzon Allah sallama wai malaman suka ce ai wanda suka ce ya kazata din ba su ma gane larabci ba kwata-kwata. ai lahira farke ne zalla babu bacci inda babu bacci za a yi maganar farke ko duk inda babu ha inda babu kuɗi za a yi sata da Allah a bani amsa za a yi a to ashe inda babu bacci ba za a yi maganar farke ba ko ina ce a kano ne kawai ake yawa shi ke Allah ya datar da mu a saboda haka don kyau tijar da lawan yace ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi ya bashi dariƙa wannan babu iskali in mutum ya ga dama ya karba ya ga dama ya bar mana abun mu kawai mu muna yi muna nan mun kai in ta mu mun cika ma Allah ya sa mu dace al'aya nazalat amu fatih makka wannan ayan ta sauka a fatahu makka ne amana rasulu lura da aka za a yi fatahu makka a ranar Allah ta barta da wannan aya haka nan ayan da wannan kai ka duka ayan nan suna ana halin tafiya ne ko kaga daga madina ne aka zo fatahu makka ko za a zo za a bude makka ko a Allah tabaraka wa ta'ala kazalika qawli ta'ala fi suratul nisa inna la ya'murukum إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة
ila aliya إلى أهلها مم.
وإذا حكمتم
Allah tabaraka wa ta'ala ce inna inna Allah ya'murukum an tuwaddu al-amanata ila aliha an tuwaddu al-amanata ila aliha Allah ya umarce ku be ku me da amana ga ma'abutan su wannan ita ma ta sauka ranar fito makkata ne a a Ka'aba lokacin da aka yi fatau makkata akwai wani balarabe wanda ba musulmi bane shin ɗakin Ka'aba yana hannunsa ne da aka zo aka ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi ga abin da za a yi bayan an, an aka karɓa a hannunsa to da aka zo aka yi fito makka da aka ce ba za a masa bai manzo sallama ya ce wa Allah ya yi umarnin a mai da amana ga wanda aka karɓa in an mayar masa daga ba za a zo a karɓa to da haka idan mutum aka ba shi amana ka zo karɓi kayansa ko ka karɓi amanan kayan mutum to ka mayar masa da kayansa a nema mai abu abinsa an gane ko to da wannan shine kaidar musulunci musulunci bai da cin amana ba da cin mutunci Allah ya kiyaye wa awwalul anfali inda qawli ta'ala da farko sutul anfali shi ma inda Allah tabaraka ke fada a Qur'ani ya cewa ku sai ka tafi lokaci ya tafi mu karanta wannan ulayar bayani da yawa to mu zo sai mu dawo kan shi ko ko karanta shi mu ya tsallaka da alfar
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا- fattaqu Allah فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم na'am ubangiji tabaraka taala ya faɗa cikin sura alfali yana ta ya tsallaka da alfar ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama larabawa suna tambayanka akan mas'alan al-anfal ganima ka gaya musu kulil alfaru lillahi war rasul shi ganima na Allah ne da manzon Allah da Allah masu raba Allah da annabi su zo su raba wannan ko masu raba Allah da annabi su raba wannan magani kaga ai ba zai yi ba yace yas'alunaka anil anfal ina tambaye ka rasul sallama akan ganima ko tace kulil anfalu ka gaya musu al anfalu shi kam ganima lillahi na Allah ne wa rasuli da annabi Muhammad kaje da ce Allah ne da annabi Muhammad ka bani dan Allah dan annabi Muhammad ko Allah da annabi Allah da annabi a cikin wannan sura Allah ya magana da Allah da annabi Allah da annabi da yawa saboda haka a ganima za mu dawo mu yi magana akai za mu zo magana akan Allah da annabi din tun da lokaci ya yi za mu wadata anan amma kuma shi matsalan ganima din nan saboda san duniya da san zuciyar mutane ya kai a kan rabon ganima wani ya ce wa annabi muhammadu azali ya ce wa annabi su salama baya tsoron Allah ko har na cikin littafai nan da yawa har bukhari ya rawai zulku ya sarko da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a idil ya rasu sai kismatika ya ce alkismatu wa la tudu bi wajh Allah wai wannan rabon ba dan Allah aka yi wai idil fi kismatika kai adalci baka da adalci manzon Allah uzu billahi fattaqullah wai annabi tsoron Allah sayyidina umar yana ji ya zarta kuma shi ya ce su zama abin izini in fulla wayar shi in kama wayarsa a wata ruwaya ta ce Khalid bin Walid sai fulla shi ya ce su zama izan li an udriba unuqahu kamar izini in fulla wuyarsa ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce da'aku ya umaru a wata ya ce ya ce da'aku ka kyale shi Khalid bin Walid ya ce fa inna lahu ashabun yana da mutanensa da za su zo baya ya ce fa hum kilabun nari su ne karnukan wutan jahannama annabi sallallahu alaihi ya ce yuhaddithu bil ahadith a wani ruwa ya ce fa inna min dhi'i hadha daga cikin tsakan wannan da kake gani ya kharjuna dajjaluna kazzabuna akwai wasu matsayyata dujalai za su fito shi akhir zamani a ƙarshen zamani yace yuhaddithu min al ahadith ma lan tasma'u antum wala aba'ukum iyyakum wa iyyakum la yadullukum la yasdunukum a wata ruwayoyi suna da yawa yace wa'annan da ka gani wasu matsariyata dujale za su zo suna gaya muku wasu sababbin hadisai wanda ku ba ku taba ji ba iya ba taba ji ba yace to ina horon ku kar ku bari fitine ku kar kuma cutar da ku a wata ruwaya yace yace wallahi la in adrakan lahum inda zan same su au kamar kana sallama inda zan riske su la aqatulannahum qatl adil da zan kashe su irin yadda Allah ya kashe adawa kuna jin wannan magana in ji waye manzon sallama manzon sallama yace ya qara'una alquran suna ta karanta qur'ani raqaban danya zaka ji murya zakwai zakwai zakwai zakwai yace wallahi la yujawizu hanajirahum baya wuce makogoran yamruquna min ad-din kama yamruqu samu min ar-ramy yace haka manzo sallama yake suna fita daga addini kamar yadda kibiya in ta wuce ta fita ta yanka irin kibiya ga yaba jini na wuce din nan idan aka ja me ake ce mashi baka ko aka sake yace haka suke fita a musulunci ya murku da samun ran yace na aka ce malamai suka ce fassararsa idan aka ce wannan ya fita a musulunci saboda kalman da ya faɗa ko ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibai da imani yace haba gashi na ta Qur'ani karanta Qur'ani na iya kira'a na iya rerawa ko ina sallah yace ya hakiru ahadukum salatuhu ma salatihi wa siyamukum ma siyamihi yace idan kaga irin tsayuwar sallar su zaka rena naka zaka ce kai dan gargajiya ne sallar kama ba ta sabo iya tsayuwa da daidaituwa in ji manzon Allah yace idan kaga azumin su zaka rena naka zaka ce kila kai Allah baya karba azumin ka ba asuwaki ana ta menene menene sauransu ne ba wai nace dole gani mai asuwaki baka ce mishi shine ba kai ga mutum da asuwaki ta rawo mala ya faɗa ya ce dole gani mai asuwaki shine wata ni ban ce maka haka ba amma zan ba mu alamun su da annabi ya faɗa annabi ya ce suna raina darajar annabi muhammadu yanzu ku ji abin da tijaki ya faɗa shekaran jiya yace ba sa neman ce wai saboda kiyayyarsa da Shau Ibrahim ya ja masa wannan bala'i yace ba ma neman ceton Shau Ibrahim Inyas ba ma neman ceton Shau Tijani ba ma neman ceton Shau Abdul Qadir kai ba ma neman ceton Annabi Muhammad a'udhu billahi min rajim yana nan gashi na yawo a social media Dr. Jaki ya faɗi wannan magana dan dutsen shi dan dutsen ta shi za a ganki baki mummuna kai Allah ya Allah ya riga canza mai halitta ba shi yasa honorable minister Dr. Isa Ali Fanta yace jaki jaki ne duk yanda aka yi da shi wallahi jaki jaki ne yace ba a faɗa da shi ba da gida yasa Fanta mai a gaba shi ba saboda haka daga kaji mutum ya fara rage maka darajar annabi Muhammad to wallahi dukan wannan mutumin in jiwa in ji annabi Muhammadu yace fa innahu yakhruju min bi'dhi hadha ko me ga yawa annabi annabi baya tsoron Allah baya irin annabi kamar sa baya kaza baya kaza baya kaza ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya annabi ya ce annabi sai annabi ya haɗu da irin wannan mutanen sai ya ce illa ma'adil wa man ya adil laka titta wa kasirta annabi ya ce idan ban yi adalci ba wa zai yi adalci kai kai kam ka taɓe ka yi asara haka annabi ya gaya wannan mutumin to akwai jikokinsa ba duk mutumin da ka je na rena annabi wallahi tallahi jika wannan mutumin ne saboda annabi Muhammadu ne faɗa ba wani zaki da wannan shine iya amsan magana saboda kai idan mutum baya bukatar ce san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan babu komai ai mu je lahiran mu gani ko billahi allazi la ilaha illa huwa za ga yadda Allah zai da kai wai shi kan Allah suke nema Allah ka ji wani maganin banza to a waya turo an annabi Muhammadu to rashin hankali saboda ka kiyayya saboda tsabara ke cin kyau ta janni sai ja masa wannan musibar dama wancan kai kana ganin sa ba ka san akwai siffan dan wuta kana ganin dan wuta ka san dan wuta ne billahi la ilaha illallah kana ganin shi makiyin annabi Muhammadu da mu so nawa ina ga manzon sallama magana ya ce annabi ma bai da albarka a'udhu billahi ko take jaki a'udhu billahi Allah ya kiyaye ai ban ma ya faɗa amma ya zo ya ce wai ya tuba Allah ya tuba Allah ya sa mu gama duniya lafiya Allah ya kyauta karshen mu za mu tashi ya tsalo kanin anfal sutul anfal insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya ba mu dacewa Allah ya sa mu gama duniya lafiya Allah ya mana sura da'ima a bayan Allah da suka yi gudunmowa a wannan masallaci duka gaba daya Allah ya saka masa khairi kamar da na faɗa tun daga foundation zuwa ƙarshe a wa'anda suka yi wankin abin da ɗin nan na shi kafet ɗin nan salisu da wanda suka taya yan agajin mu na zaman da suka yi Allah ya saka masa dukkan kowa ma da wanda ba dan agaji ba dole ya sa hannu Allah ya kai aljanna makwancinsa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wanda ya yi gudunmowa kowane iri ne Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu gudunmuwa zahiri da ba'ini albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba nasara da'ima Allah ya bar mu da manzala shi da Shehu Ibrahim Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah hada kan musulmai a da suke Allah ya ba mu iko fahimtar gaskiya gaskiya ce ba mu iko amfa aiki da ita albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu zaman da idan ba fatihar salatul fatih kowa da bukatarsa masu sadakoka Allah ya karba musu riya musu bukatarsu albarkar shi da lawan بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كنا بريك سلطان سجد وكذلك ربنا عليك توكلنا وعليك نوكل الله ما سنيمان اوري الله يباس ما سنيمان قاري الله يباس يباس ما عادي ويكون عادل albarka da salama wanda suka tsufa kuma ba za su iya yi ba za su wala da ƴar mutane Allah ka bar su a yanda suke alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim maliki yawm kana bi kansa fa yawm Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih ma ughliqa al-qatil wa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah Thank you.